أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين yan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yau kamar gobe mun shiga wuni na 23 kenan yau a watan ramadan shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 18 ga watan 6 a shekara ta 2017 muna godewa Allah madauki da ya hada mu a wannan marici ne yau a wannan masallaci na unguwar galadanci a garin birnin kudu a jihar jigawa a ci gaba da kuma darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba shi a wannan wata mai albarka za mu tashi a waɗannan ayoyi kamar da muka ji malam ya karanta qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون magana akan wannan aya ko waɗannan ayoyi mun taɓa yin makamancin wannan a baya a wajejen ƙarshen suratul baqara dangane da abin da ya shafi riba da Allah maɗauki ya magana akan riba to wannan ma sake ƙarfafa shi wannan ayoyi aya tana cikin ayoyi mafi bayani ƙuru-ƙuru akan a nisanci riba kuma kar a ci Allah mulki ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba ya ku waɗanda suka imani kada ku ci riba abu'afan mudha'afatan ninkin ba ninkin za mu magana daga baya akan wannan ninkin ba ninkin cewa la mafhuma lahu amma kafin nan kun san dai me ake ce ma riba riba daban riba daban muna zancen hausa riba daga arribhu shine ribh riba ka yi ciniki ko ku yi ciniki da kai da wani ka saya ko ka sayar kuma ka samu riba akan uwar kuɗi wannan sunansa ribhu ba shine riba ba riba abinda ake nufi asalin kalmar riba daga ƙari ne dama asalin kalmar kamar da Allah mulki cewa wa awaina huma ila rabwatin zati qararin wa ma'in rabwa an kira ta rabwa saboda ard murtafi'a ce ƙasa ce wadda ta yi sama sama Allah mulki kuma yana gaya mana wa ma ataitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah duk abin da kuka bayar na wata riba dan ya haɓaka ya sama ya ƙaru a dukiyar mutane to ba zai karu ba Allah madauki zai rage shi kamar da ke cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana rage yamhaqu ay yanqusu Allah yana rage riba wa yurbi as-sadaqat aga kishiyarsa ita ce sadaka ita kuma Allah madauki yana haɓaka ta duk mutumin da ya bada sadaka Allah subhanahu wa ta'ala yana haɓaka ta tana girma shi sadaka haka asalin riba dai ma'anarta haɓaka kamar yadda zakka ita ma ma'anarta haɓaka da ɗaukaka da tsarkaka to allah maɗauki nan zancen riba sayyidina umar kamar da sa'id bin musayyib ya ruwaito da gare shi sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ayar riba wacce ta suratul baqara ita ce ayar ƙarshe da ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ani min ayatil ahkam a bangaren a bangaren ayoyin hukunce-hukunce na halal da haram sai ce wa qubida rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yufassirha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ransa ba tare da ya fassara mana ba mai ma'anan fassara ba tare da ya bayyana mana daki dakin ta ba akwai ka'idoji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata akwai al-amwal ribawiyya akwai kuma amwal ghairu ribawiyya dukiyoyin da ake samun riba da wanda babu riba da kuma maganar ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan cinikayya tunda dama ciniki an gina shi ne dama akan tabadul na mu'awada musanya ne na wani abu ka bani in baka ya saba ma kyauta ya saba wa sadaka sadaka da kyauta ba tabadul bane daga wani bangare ne wani zai bai wani abin da yake so shine lada a wurin ubangiji amma ciniki shine ka bani in baka to wannan in za a yi duk abin da ke sunansa ciniki lalle a yi shi bisa ka'ida ta adalci abu ne kana da shi ba ni da shi ina son naka kana son nawa to sai in baka nawa ka bani naka wani shi ake ce ma dama ciniki to dole ne ka'idar wannan ta zama an gina ta akan wato adalci baka zalunce ni ba ban zalunce ka ba riba tana samuwa a duyun tana samuwa kuma a bai'i a ciniki a saye da sayarwa duyun shi ne ake nufi da bashi wannan ya karbi bashi a gun wannan wannan ya karbi bashi a gun wannan to ana riba a ciki da sunan misali mutum ya bawa wani bashi a kan cewa nan gaba zai zo ya biya to idan har aka ƙara wani abu akan abin da aka karba yayin dawowa da shi wani shi ake ce ma riba riba ce a cikin duyu wani yana da bambanci har yanzu da riba al'ina kun san riba al'ina ina ji taɓa magana a kanta da ta shahara yanzu shi yasa mana kawo sunanta yanzu ana yawan yin ta ko bai ul'ina ciniki na ina shine mutum yana buƙatar kuɗi sai je wurin wani mai sai da atamfa kuma da mu aka fi yawan yi yanzu sai mai sai da atamfar ya ce ni ba kuɗi a guna amma ga atamfa ka saya bashi sai sayar masa ita bashi atamfar dubu uku sai sayar masa ita misali ya ce dubu hudu ya ce ka yadda to za ka biya in wata ya ƙare ma'ana in ka samu albashi ka kawo dubu hudu sai karɓa tamfa a kan ana bin sa bashin dubu hudu in wata ya cika sai ce to ai shi yanzu ba a tamfa yake so ba kuɗi yake so sai shi wanda ya sayar masa a tamfar sai ce to kawo a tamfar ni zan saya dubu uku kun fahimci abin sai ya ce ba ni a tamfar yanzu bai bashi ita sun yi ciniki a kan bashi ake bin sa sai ce to ba ni ga dubu ukun yanzu zan baka shi kuma kuɗin yake nema ido rufe dubu ɗaya ma ya samu zai je biya buƙatarsa da haka sai ya karɓi dubu uku sai a karɓe a tamfar da ya karɓa yanzu a wannan shagon sai a ajiye sai ya tafi ya tafi da dubu uku kuma ana bin sa dubu hudu wannan yana cikin mafi sharrin zalunci a cikin harkar ciniki wannan misali ne akwai abubuwa da dama hanyoyi da dama yanzu da dabarun mutane suka yawaita fuskoki da dama da aka shigar da harkar riba kasancewar darasinmu na tafsiri ne ba lakca ce ta fiƙo ba za mu tsaya kan iya abin da ya shafi tsoratarwa akan harkar riban maimakon abin da ya shafi bayanin detail na yadda abubuwan riba suke la'alla in wasu abubuwa sun shigo cikin tambayoyi ko mutum ya shiga cikin wani nau'i na ciniki yana so ya san yadda yake waɗannan abubuwa kuma insha Allah a bincika a san yadda suke amma ba su da hasari yanzu ka ce akwai riba a babi kaza riba a wuri kaza ka'idoji shine a rike hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ambaci nau'in kayan abinci yace misali ya faɗi da kayan kuma abin da ya shafi zinare da azurfa الذهب بالذهب والفضة بالفضة آه، البر بالبر والشعير بالشعير الملح بالملح yace waɗannan abubuwa in za ka sai wannan da wannan to ya zama cewa yadan biyadin in za a yi musaye wannan maganar mufa abin nan musaye kenan za ka bani nima in baka ba za ka zo ka ce in ba ka gero kwano biyu kai ma ka bani kwano kai kuma ka bani kwano uku ba in dai gero ne to in ba ka kwano biyu ni ma ka ban kwano biyu yanzu ba jinkiri mun fahimci wani abu yawwa in kuma da bambanci a jinsi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza ikhtalaftum fa idza ikhtalafat fabi'u kayfa shi'tum in kuwa jinsi ya sassaɓa to ku sayar yadda kuke so ma'ana idan gero ne da alkama alkama ta fi tsada ko yawa wanda ke son kwano biyu na alkama sai a ce sai ya ba da gero kwano uku misali wannan ba riba bace saboda da gero da alkama ba jinsinsu ɗaya ba waɗannan da ka'idojin in ka karanta a babin fiƙo suna na malamai da sun yi bayani to duk abin da za a samu na ƙari sawa'un a babin bashi ko kuma a babin ciniki irin waɗannan abubuwan to in dai an samu ƙari wanda ba shi da wani iwab wani musanyen da zai toshe wannan gurin ƙarin to sunansa riba shi yasa malamai suke cewa ziyadatu ahadil badalaini almutajanisaini ƙari na ɗaya daga cikin abubuwan musanye abinda ake exchange tsakanin wani mutum da wani mutum a kansa to ɗaya a samu ƙari a kansa kuma ya zama jinsinsu ɗaya min gairi an yi ƙabila hadhihi ziyadata iwabun ba tare da an samu wani musayan ba ma'ana wani abun ba da zai tsaya a madadin wannan ƙarin da aka samu ma'ana a yi dai ko ciniki ko wani abu wannan ya tashi ya fi wannan ko a yi bashi wannan ya tashi ya fi wannan dalili kun ga asali an uwa musulmi shi harkar ita harkar bashi bashi a babin muwasa yake a cikin harkar mu'amalolin dan adam me ma'anar muwasa an halatta mana bashi ne don mu taimaki juna ba halatta mana bashi don ya zama hanyar ciniki ba hanyar saye da sayarwa misali kawai mutum ya zauna yana da kuɗi a gidansa bai investin ba ya je ya yi kai kasuwa ya sayo wasu abubuwa don ya sayar amma kawai aikinsa ya aje kuɗi a gidansa sai a zo a karɓa bashi sai a zo masa da ƙari wannan ba investment ba ne wannan shine ake ce ma ainihin riba haramun ne mutum ya zama ta hanyar wannan abin zai ci rayuwarsa kamar da suke cewa a mai da hankali akan almalu yuntijul mala ta nan ake samun riba amma in ana son adalci al'amalu tintujil mal a samu ayyuka su za su haifar da dukiya da kasuwanci ya haifar da dukiya amma a aje kuɗi kawai don a riga karɓar sa bashi wannan shi ke buɗe ƙofar riba shi yasa za ku ga daga cikin abubuwan da zan dan ambata mana nan na da gaggawa haka daga cikin sharrin abin da ke cikin harkar riba a cikin abin da ya shafi al'umma bangare na farko akwai cututtuka bala'o'i da masifu da suke samun mutum ta bangaren akhlaq dinsa in yana cin riba a ɗabi'unsa zai zama wani irin mutum za ka same shi mai tsananin rowa in mutum yana mu'amala da riba ku bincika wannan kuma gani duk wanda yake aikinsa riba za ka gan shi ba abin da yake bauta in ba kuɗi ba Allah yana zare masa akhlaqi na ruhin ƙaunar ɗan adam da tausayin talaka duk babu shi tare da shi kullum abin da yake zuciyarsa ya tara ya tara ya tara kuma ya sake tarawa sannan kuma yana da matuƙar rowa ba shi da sha'awar ya taimaka wa wani wani daga cikin al'adurar al'akhlaƙiyya da suke shafar mutum idan yana ta'amuli da riba za mu ga har yanzu mai riba da ta'amuli da ita da cinta yana daga cikin mutanen da suke samun zikus sadr zuƙu ƙirjin akwai ƙunshi ba shi da faɗin ƙirji zafin zuciya ba haƙuri hankoro ya samu ya samu ana saba masa alkawari akan biyan kudin bashin sa yanzu kamar an za a raba shi da ransa yadda yake sa harkarsa ko kwalla faransa akan harkar kuɗi za ka yi mamaki to wani duk duk usadur na kawo motsi kaɗan za ka ji an ce wani abu ya shafe shi shi yasa za ka ga masu irin wannan suna yawan mutuwa da harkar bugun zuciya damuwa akan kuɗi nan da nan daga an ba su labarin an faɗi a wani abu sai ka ji an kai mutum asibiti to duk ta'allakar zuciya da dukiya yana jawo irin waɗannan abubuwa to duk mai cin riba za ka samu wannan tare da shi akwai kuma tahajjurul qalbi zuciya ta zama kamar dutse ta kaikashe kamar da ne faɗa ba tausayi zancen ya tausasawa wani ya ji tausayinsa ya taimaka shi yasa za ka ga a da abin da suke yi dama idan mutum ya ba da bashi zuwa lokaci kaza to idan lokacin yayi mutum mai biya ba shi wanda ake bi bashin sai a ce to an ƙara kaza ko kuma a ƙara masa wani lokacin to in wancan lokacin ne bai zo shi ma bai biya ba sai a ce an ƙara kaza a ƙara masa wani lokaci wannan shine cuta sai ya zama mutum ya tafi maimakon yana neman ya biya asalin kuɗin da ya karba sai ya zama yana sabisin debt kuma da ake faɗa yanzu servicing debt shine kusan kusan yake ne da servicing debt ma'ana gwamnatoci da suke karɓo kuɗi ke zan zo kan wannan abrar al-istima'iyya yau mutum ya zama cewa tunaninsa ya koma gaba ɗaya yadda zai biya kuɗin ruwan shine ma fitar masa hankali ba maganar uwar kuɗin da ya karɓa ba to wannan shi ma na daga ciki sannan akwai al-ubudiyyatu lil mal mutum ya zama ba abin da yake bautawa sai kuɗi kuɗi kuɗi ina da ka kuɗi me kake nema kuɗi zancen ka kuɗi hirarsa kuɗi zancen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsa tausayi taimako duk babu wannan adrar akan fardi kenan mai mu'amala da riba akwai adrar ijtima'iyya social effect na harkar riba mummunan kuma tasiri marar kyau dangane da abin da shafi al'umma baki daya duk al'ummar da riba ta rinjaye ta kullum harkar riba ciniki riba saye da sawa riba bashin riba to ba za ka samu mutane suna taimakon juna ba shi yasa za ka ga ba a san fidda zakka zakka ba da zakka zai baya sosai saboda waccan rowar da aka faɗa da shuhi a zukatan masu irin wannan abu duk mutumin da za ka ga yana harka da riba akwai wani abu da zuciyarsa take ginuwa a kai tun da ya saba da ya ba da dukiya a kawo masa da ƙari to duk taimakon da zai bayar in ba zai samu wani abu a kai ba za ka ga ba zai ba da shi ba zancen ya taimaka ma wani kawai kamar da ake cewa fi sabilillahi haka kawai wani yana son taimako a taimaka masa wani ba shi da abincin da zai ce a taimaka masa wani ba shi da aiki a taimaka masa wani a masa kaza saboda ba shi da shi marayu da sauransu shi zai kalli wai in na sa wannan kuɗin nan a wuri kaza me zai zo mu saboda wannan ita ce mu'amalarsa haka tunaninsa yake to zai tun da ko yana da wannan tunanin to ba zai taimakon da wani abu ba zai zo masa ba da haka duk al'ummar da riba ce musu yawa to babu taimakon juna a cikin su sannan har yanzu za mu ga cewa dole ne a abin da ake ce ma a creating class tabaqat mutane su zama class class ni dan ba wannan dai ba shine matsalar haka Allah madauki da ma yayi mu akwai masu kuɗi kuma akwai na kasar su kar mu je ga harkar kwaminisanci a kwaminisanci su ba sai da a samu class tabaka daban-daban ba a shar'ance ba abin da ya hana illa dai ya zama at-tabaqa ad-dunya at-tabaqatu ad-dunya to at-tabaqatu al-ulya tana kula da ita ta hanyar zakka da sadaka da kulawa da taimakawa to amma in ana harkar riba a cikin society da kullum ba su da aiki sai harkar riba to za ga cewa na sama ba abin da ya dame shi da na ƙasa kullum abin da ya dame shi rayuwarsa rayuwarsa da iyalinsa da 'ya'yansa wani lokacin ma ta 'ya'yan ma bata dame shi ba rayuwarsa kawai tun da ke galibi mutane saboda son 'ya'ya Allah ya sanya musu suna son su tara ma 'ya'yansu kuɗi sai kuma 'ya'yan su kuma yanzu su ma sun canza tunaninsu kawai su samu kuɗin ko da uban zai mutu wannan suna da damar za su karasa uban su zauna su samu su gaje kuɗin duk za su iya yi saboda duk irin wannan harkar material tunanin ya mamaye zukatan mutane to duk wannan wallahi yana cikin bala'in da riba take jefa mutane a ce a samu ƴaƴa wai ubansu ya mutu an zo karɓar bashi su ce ba za su biya ba su wai dan me za su rage wai dan me bai biya ba kafin ya mutu ana ba da irin wannan labari wannan abin takaici da yawa yake duba ba kuma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya zo zai sallah ga mutum sai ya tambaya akwai bashi a kansa a ce eh sai koma ba sai a ce dan me sai ce saboda akwai bashi a kansa Abu Kata da yace na dauki nauyin zan biya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masa sallah to amma mutum yana da uba duk da yake wannan daga baya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi yana tahammuli akan mutane kar a ce ba za a yi mutum sallah ba in ba sai sai ba bashi in haka ne yanzu ba wanda za ka yi wa sallah ko ba haka ba ko akwai wanda za a ce ya mutu daga an ce yana da bashi ko ya juya baya shi kenan babu sai gawa ce ta wari a duniya Allah ya tsare mu haka wannan yana cikin ra'amar addinin musulunci cewa wannan abin yanzu ba haka ba don haka wannan harkar dai hatsarinta yana da yawa zaka ga na sama kullum yana izdira'in na ƙasa yana rena na ƙasa yana wulakanta na ƙasa baya so ya taimaka masa baya san ma ya kusa da shi unguwarsu ma daban unguwarsu daban ba zai zauna unguwa da cikin jama'a ga makoci nan da nan duk haka shi irin waɗannan rayuwa duk ba a sha'awar su an fi so a ware wannan ba ina sukan mutum ya ware gida mai kyau bane kana fahimci wannan amma ina nufin wato in tabakar tabakar ta yawa za ga al'umma suna kyamar junansu to duk tasirin riba yana kawo irin waɗannan abubuwa sannan za mu ga har yanzu ana rasa security a al'ummar da riba ta taimaka tutu security yana karanci saboda tsabar takaddusi da ake samu takaddus na dukiya ta tattara a wani gefe a rasa ta a wani gefe yana haifar da rashin aikin yi in aka samu rashin aikin yi to za a samu samari su yawa babu aiki in ku babu aiki suna ganin wasu suna fantama suna jin daɗi to za a samu rashin security halin da ake ciki yanzu na rashin security mafi yawan su irin waɗannan abubuwan al'umma ga masu kuɗi ba babu su ba sun tara kuma sun tara kuma sun tara wani in ya fidda zakkarsa ta isa mutanen unguwarsu in baka ce mutanen garinsu ba gaba ɗaya za ta yi musu maganin matsalolin da ta dame su amma baya ba da zakka bai san ma harkar ba abin da ya sani zakka ana zancen zakka ya ɗauka kawai ka kira malami ka ba shi wani abu shi da zakka sai malamin shi kuma ya rufe bakinsa ba zai sake masa wa'azi akan zakka ba saboda an bashi wannan abin ya haifar da irin waɗannan matsalolin a gun mutane da yawa wannan sai haifar da a ta sace-sace a fashi da makami a shiga kidnapping kowa da ya san irin halin da muke ci a ƙasar nan tamu yauwa ba wai iya maganar zalunci ba ne kawai ko na shugabanni in akwai wannan ɗin to akwai kuma babbar matsalar wannan harkar ta riba ta yi katutu ta shiga cikin zukatan mutane gaba ɗaya an koma ana bautar dukiya bautar dukiya duk abin da ya shigo hannun mutum inda damar ya cuci wani zai cuce shi ko ba haka rayuwar mutane take ne yanzu duk abu za a iya cuta musamman mu dai kasar nan tamu an yi suna akan abubuwa da yawa duk inda ka je a duniya daga an faɗi kalmar ɗan Najeriya wallahi za a tsorata babu abin da ba zai wuce ta gabansa bai taɓa ba sai kaɗan Allah kyauta to irin waɗannan ga sunan ne da yawa agrar iqtisadiyya haka nan abubuwa na economy matsaloli daban-daban saboda yawan basussuka sun nauyaya mutum ya je maimakon yana tunanin yadda ma zai fita biya bashin a'a biyan biyan abin da ya shafi riba kawai ya ishe shi kamar yadda na faɗa su sannan akwai abin da ya shafi yan kasuwa kullum basussukan su da ruwa ake basu wannan zai haifar da tun da ruwan shi kuma percentage ne kuma yana karuwa wani lokaci lokaci ba sau ɗaya za ka ba da shi shikenan an ƙare ba a'a duk shekara zai karu duk shekara zai karu to kuma wannan zai haifar da duk abin da yake producing in mai kamfani ne mai manufacturing wani abu yana kera wani abu to shi kuma dole farashin zai karu zai karu akan wannan kaga wannan zai haifar da me hawar farashi kullum ba za ba zai sauka ba yanzu ku duba yaushe rabban da ka je a Najeriya a ce ga farashin wani abu ya hau kuma ya sauka in ya hau saboda wani dalili to ko dalilin ya wuce fa shikenan kuma sai a ci gaba haka shikenan an ci gaba lafiya yanzu ku ga- ku duba kasashen Laraba kun ga biredi wannan biredi to farashinsa daga council of ministers ake sa shi farashinsa yanzu misali akwai wani biredi ana ce masa samuli a saudi arabia ko shi a wurare da yawa ni da yake nan na sani lokacin da da na sani ana sai da kwaya bakwai riyal ɗaya lokacin da za a dawo da shi kwaya biyar riyal ɗaya sai da council of ministers suka sa hannu aka approve aka karanta a labarai cewa zai dawo guda biyar riyal ɗaya to amma mu yanzu wake da wani harka ta farashi kowa ya sa abin da ya ga dama ya rage quantity ya bata wani biredin kana jin shi kamar kana cin sweet compo ko ba ka yi a kusan sweet compo ne kana sawa a baki ya lalace kowa ya dora wa kansa damar shi zai determinin farashi shi zai tsara abunsa shi zai kai kasuwa shi zai sa ya kwaliti kowa ta kansa duba ku ga dan kasuwa har yanzu ana yin atamfa mai tsada mai kyau ta dubu arba'in sai ya duba wani abokinsa ya so wannan atamfar ya saro an kawo masa kwantena da yawa tana shirin shigowa kawai sai ya ji labari sai ya je ya duba ya samu kwaya ɗaya daga cikinta sai ya tafi china ya je kamfanin da ake sai ce a rage masa kwalitinta a yi irinta in ka zo kai ba za ka ga bambanci da waccan da wannan ba wannan ta arba'in ɗin sai ya zo ya rika sai muku ita dubu biyar sai a tafi a ga wancan a ce dubu arba'in kowa sai ya juye baya jama'a sai su tafi ba za a sai ta dubu arba'in ba saboda ga irin ta exactly amma dubu biyar wannan duk cuta ce da za ka same ta abun ɗan Najeriya in wannan abin mutum ya tsaya magana kawai a kai wallahi ya ishe shi ya watan ramadan gaba ɗaya duk zancen da zamu yi a kan wannan kullum shi ke sai ana mu karatu Allah ya sauke yanzu a ce a kawo taimako gwamnatin saudi arabia ta kawo wani biyu a bayan a raba wa mutane wai a ce wani biyu wai an ganshi a kasuwa ana sayarwa kuma gashi an rubuta an ce not for sale yana nan a jiki an rubuta komai za a sace shi to wanda ya sace dan adam kuma ya zai bari Hmm? abin akwai bukatar wallahi ba iya ba maganar kawai wai mu mu yi labari mu ji takaici ba akwai bukatar wallahi a cikin wannan watan da muke ciki in mun sa goshin mu kasa wajen tahajjud din nan mu rika roƙon Allah Allah sauke mana wannan hali duk duniya tsoron mu ake saboda wannan irin hali duk duniya duk wanda kaje wanda bai fita waje ba bai san me ake yi amma in dai fita ta kama ka ka fita waje za ka ga yadda za a ce in dai kai dan Najeriya to irin kallon da za a yi maka daban ko ina an bata sunan an zawaye sunan ya ɓaci Allah ya sauke Allah ya kyauta mana to mu je a na na yi magana akan ta'tilu tat al bashariyya daga cikin adrarin matsalolin riba za ka ga al'umma za su zauna ba aiki saboda kuɗin da za a kai kasuwa kuɗin da za a kai gona a yi investing ma'ana a sanya shi a ciki a- a- a- ma'ana a mai da shi wato me ake cewa a juya shi yawwa inda za a je a juya shi ko a gona ko a kasuwa ko a sayan wasu abubuwa duk an je an kai banki an ajiye ana son a samu interest ya zama wannan shine hanyar da wani yake so ya samu shi wannan ita ce hanyarsa ta samun abinci kuɗin ya tara wani ma a ƙasar waje zai aje wani kuma ya aje a nan ɗin ba abin da zai da su ga yara a unguwarsu in ya buɗe musu wani factory wani abu da za a iya yi hanyar yin takalma ɗin nan muna da hanyoyi da dama ga arziki wallahi da ya aje mana a ƙasar nan tamu a ƙasa a tono a samu amma an sa ga ilimi babu abun samari ba a ba su ilimi ba kuma ba a nuna musu hanyar da za su tashi ta dogaro da kai ba shikenan kowa abin da ya sa a gabansa shine ina hanyar da zai samu ya cuci wani da aka irin waɗannan abubuwan duk a tara kuɗi a ɓoye shi a banki ba a yi investment ɗinsa ba saboda a samu wannan interest ɗin ai ya hana a shigo da shi gona ya hana a shigo da shi kasuwa ya hana a shigo da shi inda dai za a juya don haka kenan mutane da yawa za su rasa aikin da za su yi to duk wannan sababin ne harkar riba shi yasa Allah madaukaki da ya haramta riba akwai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aya ta karshe da aka saukar masa ita ce ayan nan ta bakara maganar riba ta ce nan da ya karanta ta a kanmu ya karanta mana ita sai kuma ya haramta duk wani mu'amala ko wata mu'amala da giya duk wani ciniki saye da saye da saye da sayarwa na giya ya haramta ta shi ne amma malamai suka ce akwai hikima cikin yin wannan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an saukar masa da haramcin riba sannan kuma dama akwai haramcin giya to kuma sai ya ce daga yau duk wata mu'amala da abin da aka hana shan to kuma duk wata mu'amala ta sayi da sayarwa da giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta me me alakar giya da riba malamai suna cewa duk abin da ake sa shi a ciki mubasharatan yutanawalu bi zatihi to babu sharri irin giya duk kuma abin da yake tsariƙun ne lilwusuli ila shay'in to shi kuma babu abin da yake sharri irin riba kun ga riba ai ba kudin ba ne riba da mutum ya samu ko yanzu idan misali mutum ya yi kasuwanci ko aka bashi interest a banki ya ɗauko ya riƙe naira kaza ai wannan naira kaza ba ita ce ribar ba ita riba ma'ana ce ko kuma gwani mutum ke ne bakin kuɗin ake a baki an ci riba ba amma Allah mulki ya kira shi cin riba saboda ana sayan wani abu da shi a ci wannan kuɗin ne na riba an ci shi to shi malamai suka ce duk abin da yake wasila ne na samun kuɗi to babu sharri irin riba duk kuma abin da ake sa shi a baki a ci ko a sha to ba sharri irin giya giya wancan kaga dai riba akwai cuta zaka cuci wani ka hau kansa ka yi dufin ɗinsa yana da ka danne shi ka tilasta masa ya baka abin da ba shi da niyya ba sadaka ba ce dole ka ce sai ya baka wannan kuma wani abu ne da za a sha sai ya tafi kwatar inda hankalinka yake aiki sai ruguza ta giya ko ba da take kenan ba idan kana da balance ɗinka na tunani mutum yana shan giya shi sai rasa wannan balance galibi kuma tunani marar kyau da aiki marar kyau shine sakamakon giya saboda tana kau da mutum daga fitira fitira za ta karkata za ta sa mutum ya karkata zuwa aikin kirki san mutane taimako amma mutum yana shan giya to abin da ba shi da kyau shi ya fi karkata zuwa yi shi haka mutum ya sha giya zai zina mutum ya sha giya zai sata mutum ya sha giya zai kisa duk waɗannan abubuwan kun ga shi yasa aka kira giya mene ummul khaba'ith ita ce ummul khaba'ith har bahaushe wai tashi ya mai da ummul kaba'ir a wurin sa ce ummul kaba'ir yana nufin sababi sababin abu ma kawai sai kira shi ummul kaba'ir sai baka kawo kaba'ir a cikin harkar kaba'ir bahaushe in an ce ummul kaba'ir ma'ana uwar dukkan munanan abubuwa ginshikin miyagun abubuwa kun gane zance ne nake a hausar bahaushe yanzu aka je na cewa ai wannan shine ummul kaba'ir ma abin da ke faruwa shi so yake ce ai wannan shine sababin abin da ke faruwa sababi da ba a canza wannan hausa don haka maganar giya ku duba ku gani kayan riba a cikin alkur'ani ko hadisi wuri ɗaya da Allah maɗaukaki ya faɗi yaƙi a kan mutum kuma ya haɗa da manzansa ko ya haɗa da manzansa bi harbin min Allahi wa rasulihi yaƙi ne daga Allah da manzansa wuraren da ya faɗi yaƙi amma bai haɗa da manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai a wannan wuri man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi kun ga bai faɗi manzo ba sallallahu alaihi wasallam amma akan harkar riba sai da yace min Allahi wa rasulihi dan ya nuna girman abin da tsananin sa kuma me sayyidina Umar yake nufi da rashin bayani cewa ba a yi bayanin detail da kaza da kaza da kaza ba an ba da ka'idoji ne a dunkule aka bar saurin ijtihadi ga malamai shi yasa babban abin da sayyidina Umar ya hango a ciki sai yake cewa fada'u ar-riba war ribata don haka ku bar riba kuma ku bar duk abin da ke akwai kokonto tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai bayyana detail ba to abin da yake so shine duk abin da yake sunansa riba to ka bar shi kar ka zo kana kwakwale kwakwale ai kaza ya halatta ai kaza kar ka nemo kanka mun yi wannan maganar lokacin karatun suratul baqara wannan aya maganar wasu da suke ganin ribar banki ba riba bace da sauransu wannan ra'ayi ne shazi ya saba ma ra'ayin malaman sunna duk inda malamai suke sun yadda da wannan magana cewa abin da yake gudana a bankuna na a bawa mutum bashi a ƙara riba ne domin ba magana ce ta su a ka'ida za a bawa mutum wannan interest din sawa'un dan wasu sai su ce wa ai dalili shine kasuwanci ake da kuɗi don haka in aka yi kasuwanci ribar da aka samu kuma sai a rarraba mu ko shine interest wannan ai abin nan ba shine ba shine abin da ake yi ba a banki yarjejeniya ake fasanci na musamman za a samu sawa'un an yi amfani da kuɗinka a kasuwanci ko ba ɗauka ba kuma kasuwancin nan an ci riba ko ba a ci riba ba duka za a baka interest a ka'ida kuwa in ana yin abin da ake ce ma mudaraba ne shi da ake ce mudaraba wani yana zaune yana da kuɗi sai ya kawo kuɗinsa ya biyo wa wani shi wani ya zama shi ne zai aiki ya jujjuya ya ka aikin kasuwanci abin da aka samu kuma sai a raba gwargwadon wani percentage wani shine mudaraba wannan ya halatta yawa to amma kun ga wannan a ka'idar mudaraba in aka samu riba za a raba riba to in aka samu faduwa me za a yi za a raba faduwa shi ma to amma shi a banki me ake son kullum kawo maka ta za a zo a ce wannan abu da haka waɗannan abubuwan da Allah akwai bincike dai da yawa da dama malamai suka yi da dama akan waɗannan abubuwa ba nan ne lalle muhallin su ba Allah tsare mu Allah raba mu da tasirin waɗannan abubuwa Allah mu ke na cewa abu afan mubaafa أضعاف مضاعفة إن لا مفهوم له ما معنى لا مفهوم له يقول إن أنت ما يعجن في ذلك أصلا معنى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقول اسك إيماني كركو ربا ننكم بننكي كر أفهم سوى إذا الربا ba ninkin ba ninki bace ta halatta kun gane wannan karka fahimci wannan shine ake nufi da la mafhuma lahu an gane abin ma'ana komai kankantar riba komai yawanta to duk haramu ce Allah ya tsare mu Allah ya tsare to sai ki cewa wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin ubangiji za ku ci nasara in Allah ya ce la'alla gaske ne tabbace ma'ana in kun ji tsoron Allah to za ku samu cin nasara in ɗan adam ne faɗi la Allah to fata ne la Allah kai kaza kila in kai kaza za ka samu kaza ga magun Allah madauki ba haka bane wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku kiyaye ku ji tsoro ku sa wani mataki da iyaka a tsakaninku da wuta wutan nan da aka yi tattalinta domin kafirai wa atiu Allah war rasula kuma ku yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun in kun yi haka za a ji kanku duk mai son a ji kanshi a ji kansa to lalle ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam asa'idi yana cewa taqaddama fi muqaddimati hadha at-tafsiri ya gabata a gabatarwa wannan tafsiri anna al-abda cewa shi bawa ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي يا كما تقريشي يلورد أمرني دهني الله بعد أمرني أي كذا توي الله يهنا أبو كذا يهنو في نفسه وفي غيره أكشن كنسا دكما وسو واندباشي با نغرتي متانا ديكي مؤاملة لسو وأن الله تعالى كما من كرنتا أبايا هذه يزوشي الله مدوككي idza amarahu bi amrin in ya umarci bawa da wani umarni wajaba alaihi to wajibi ne a kansa awwalan shi kansa an ya arifa haddahu ya san me ake nufi da wannan umarnin yawa ya san me ake nufi me Allah ya ce yayi to ya san shi wa ma huwa alladhi amara bihi kuma menene abin da aka yi umarni da shi li yatamakkana bidhalika min imtithalihi dan ya samu ikon yin abin da aka ce yayi domin idan aka ce kai kaza kuma kai baka san kaza din ba to ya za a ka bi wannan dokar ai dole ne sai ka san me aka ce kai sannan kai haka nan abin da aka ce an hana ka to akwai buƙatar ka san shi domin ka san yadda zaka kauce masa an fahimci abu fa idza arafa zalika ijtahada to in ya san wannan abun sai ijtihadi wasta'anu billahi ya nemi taimakon Allah alam tisalihi akan aiki da wannan umarni fi nafsihi wa fi ghairihi a kashin kansa da kuma a waninsa بحسب قدرته وإمكانه برغدن كالفن سد إيقونسا وكذلك هكذا كما إذا نهي عن أمر إن أكا هنا شو شأني أكا سي كل أي كتاشي آه عرف حده أقول بكاتر يسن me ake nufi da wannan abu wa ma ya dukulu fi da abin da zai shiga cikinsa wa ma la ya dukulu da abin da zai shiga wannan malai ne mana tamhidi ne akan nan ba ya mana zancen riba ba to akwai bukatar duk mumini a duniya kowane mumini wanda dai zai shiga cikin wannan kira ya ayyu allazina amanu duk wanda ya balaga mukallafi ya shiga cikin wannan to wajibi ne a kansa da Allah ya ce ya ayyu allazina amanu la ta'kulu riba to ya kamata lalle daga yau wanda bai taba ji ba sai yanzu ya fara tambayar menene riba wace irin hula take sawa wace irin riga take sawa wanne irin takalmi take sawa wanne irin turare za a ji ko wari idan ta tunkaro mutum saboda mutum in ya ganta ya kauce in ya ji warinta ya kauce ma'ana kar ka zauna kai wasa musamman mutumin da yake kasuwanci mutane da yawa yanzu suna yin kasuwanci ba tare da sun san me ake nufi da kasuwanci ba yaya shari'a ce maganar kasuwanci musamman mu dai a nan wajenmu abin takaicin yana da yawa hawayen da zai zuba in mutum yana tunani akan halin da muke ciki a harkar kasuwanci a Najeriya kamar a ce hawayen mutum ya kare da yana kare ba saboda a kullum sai kaga abin takaici wannan irin misalin da muka bayar cuta da cuta da cuta da cuta mutum ba abin da ya dame shi illa ya ga ya samu ya tara to waɗannan abubuwan suna wajabtawa lalle mutum ya je makaranta ya koyi harkar kasuwanci yaya hal ya kaza yake zama halal ya yake zama haram duk irin kasuwancin da zaka yi yanzu mutane da yawa sukan yi tambaya akan in wani kuɗi ya zo musu sun samu hanyar da za su yi shigar da shi su juya su investing a wani wuri zaka ga suna tambayar ƙwararrun 'yan kasuwa da Allah yanzu wacce harka ce ta fi shiga haka ne ko ba haka ba ta ce wallahi ne in a gari kaza kake kai kaza in a gari kaza kake kai kaza mun ga wannan shi ma duk karatu ne yawa in kana gari kaza akwai tarin jama'a amma ba kasuwanci mai karfi kai kaza kai kaza kai kaza za a samu abu kaza in kuma wani garin ne to sun fi mai da hankali kan kaza mun ga wannan ai shawara ce ta ƙwararru to don Allah ya mutum zai samu kuɗi yana so ya kasuwanci zai tambayi ɗan kasuwa akan yaya zai yi kasuwanci amma ba zai tambayi malami yaya zan yi halal yaya zan kaucewa haram ba kuma mutum yana son aljanna wannan wani ma baya cikin ma dictionary din sama ya tambaya akan wannan abu ba abin da ya dame shi kawai kuɗi kuɗi ta ina za su zo ta halal ko ta haram ba abin da ya dame shi Allah ya sauke to wajibi mutum in Allah ya ce kayi abu to ka san wannan abu Allah ya ce ka bar abu to ka san wannan abu menene shi ثم اجتهد واستعان بربه sannan yayi kokari ya nemi taimakon ubangijinsa fi tarkihi wajen barin wannan abu barin wani abu kana buƙatar taimakon Allah ka ce ya Allah wannan abun ka haramta shi ina ji a jikina ba na son wannan abu ya Allah ka taimake ni in daina wannan abu duk mutumin da yake son ya tuba da gaske za ka same shi yana wannan abun a zuciyarsa shi ke haifar masa da nadama ya riƙa nadama ya Allah ya aka yi na faɗa cikin irin wannan abu ne ya Allah ka taimake ni in daina in kaga mutum yana zunubi baya roƙon Allah ya raba shi da wannan zunubin to dama ba shi da shirin tuwa da haka ka nemi Allah ya tsare ka daga aukawa wa anna hadha yanbaghi mura'atuhu fi jami'il awamir al-ilahiyyati wan nawahi wannan abun wajibi ne mutum ya lura da shi a cikin dukkan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da haninsa wa hadhihi al-ayatul karimat wannan ayoyi masu karimci manya masu daraja qad ishtamalat an awamira wa khisalin min khisalil khair wannan ayoyi sun kunshi wasu umarni daban-daban da kuma ɗabi'u da ta'adu min khisalil khair na ɗabi'u da ta'adu na alheri amara Allah biha wanda Allah madauki umarni da su wa hassa ala fi'liha yayi kuma wato kwadaitar akan aikata su wa akhbara an jaza'i ahliha Allah kuma ya bada labari akan sakamakon masu irin wannan aiki wa ala nawahi sannan kuma sun kunshi shine ma'anan kadishtamalat kun gani sannan ala nawahi akwai kuma abubuwan hani wanda haffa ala tarkiha wanda Allah madaukaki ya kwadaitar akan barin su domin cutar da take cikin su lalle in an ce abu kaza haram ne to kai kokari ka bar shi kar ka sa son zuciyarka ya in uwa akwai wani abu da na sha ambata sala Allah wannan munasaba ce a sake nanata shi duk abin da Allah ya umarce mu mu aikata shi to lalle dama can yana cikin abin da za mu iya aikatawa duk abin da Allah ya haramta mu ya ce kada mu yi shi kamar riba kada a yi riba kada a ci riba to Allah ya san za mu iya haƙuri ne mu batta kuma za mu iya rayuwa ko ba riba don haka mutum ya zo yana tambaya larura ce larura akwai wannan larurori malamai sun yi magana a kai amma kullum mutum ya ci neman ƙofar larura maganar haram a bayyana take maganar larura kuma mutum shi zai duba wannan halin da yake ciki larura ne za ga mutum ya zo yana tambaya akan maka Allah ni ne ina son kaza amma ba zan iya samu ba sai na je na karbo bashin riba kaza da kaza da kaza to yanzu wannan abin na wala rura sai in iya yin haka ina ce kai kafa kowa sanin kanka halin da kake ci larura ce ko ba larura ba duk mai hankali ya san menene mai ma'anar larura duk abin da za a rasa rayuwa in ba a same shi ba ko kuncin da ba za a iya haƙuri da shi ba to sai ka duba wannan abin da kake so ka samu har ka karbi bashi a kansa za ka rasa rayuwarka ko ka shiga kuncin da ba iya haƙuri da shi ba shi ne zai zama maka larura amma abin da za ka yi misali wani yana son ƙara faɗin kasuwanci su wani ya so ya ƙara gyara gidansu wani ya so ya sai keke ko mota ko makamancin wannan sai sai ya ɗauki bashin da yake akwai waɗannan abubuwan duk mutum ya ƙaddara wa kansa zai iya fa haƙuri da abin nan kuma zai iya rayuwa duk da akwai wani kira da malamai suke yi kuma kwanan nan dangane da abin da ya shafi bashi da gwamnatoci suke baiwa talakawa akwai buƙatar don Allah gwamnatoci su taimaka a taimaka wa talaka ina ya samu ƙofar da zai biya bashin asalin ma za a ƙara masa da wani abu kuma yana daga cikin tausayin da ya kamata a yi a buɗe ƙofofi yanzu waɗannan abubuwan mu yanzu a ƙasar nan shi yasa wasu malaman ana neman su ba da fatawa shin ya halatta harkokin noma ɗin da harkokin mai kawai aje a karba saboda in ba a karba ba waɗanda ba musulmi ba a ƙasar nan za su karɓe to kuma yake akwai irin waɗannan abubuwan an daɗe ana yin sa mu ƴan nan bangaren na Najeriya da musulmi wani ma ba mu san da shi ba central bank ta hannunta ake yi za ka za a ba da umarni su ba wa ƴan ƙasa bashi sai a ce fasantin ɗin ruwa kaza na gwamnati kaza na commercial bus ɗin kaza misali to wannan abun sai ya hana mutane karɓar wannan bashi kuma duk abin da ake so a samu ko na harkar kasuwanci ne ko na harkar noma ne sai mutane su rasa shi to babban abin da ya kamata yana daga cikin manyan abubuwan da manya za su yi a gwamnatance shugabanni da 'yan majalisu da za su zauna su ce ga abin da za a yi su ja hankali me zai hana ne a yi dokar da za a ce daga yanzu an ɗauke duk abin da ake yi manufarsa dama bashi ne wanda manufarsa taimako bashi ne wanda manufarsa taimako don a taimaka wa talaka ko ya samu aiki ko ya samu kasuwanci ko harkar noma to a ya zama cewa interest free zai taimaka wa mutane in aka cire wannan abun zai haɓaka al'umma za su haɓaka wannan abu ne gwamnati take so ba ta iya samu ta wasu hanyoyin ba in za ta iya samun wannan abin da za ta samu na interest din za ta iya samun sa ta wata hanya din in aka yi hakuri a bar wa al'umma ba tare da wannan interest din ba za a samu nasara kuma za a samu albarka yanzu kasashen duniya fa har wanda ba musulmi ba yanzu headquarter inda ake yin interest free banking ba zan ce headquarter ba kai na cire wannan kalmar amma wurin da ake yin wannan abin da karfi babu irin ingila ingila dai wannan ingila da kuke ji interest free banking yana nan ko ina ana yin sa kuma waɗanda ba musulmi ba kiristocin suna nan suna ta shigo su ana yi saboda sun ga hanyar da za su samu bashi da ba tare da an karɓi wani abu a gunsu ba sai su karɓa su developin kasuwancinsu to waɗannan abubuwan ba za su rage wa gwamnati wani abu ba don Allah a taimaka a yi haƙuri da wasu abubuwa ɗin akwai hanyoyi da dama da gwamnati za ta samu wani income amma abin da ya shafi taimakawa talaka da abin da ya shafi basu suka a taimaka a taimaka kuma a taimaka wannan shine zai fidda mutane daga ƙangin abubuwan da ake ciki na wahalhalun rayuwa Allah subhanahu wataala ya bada ikon yi sannan shi wala Allah hikmata la'alla hikima da take cikin waɗannan abubuwa wallahu alam fi idkhali hadhihi al-ayati athna'a qissati Uhud yanzu ba muna cikin zancen yakin Uhud bane sai muka ji kawai kwatsam an komo zancen riba to shi malam sa'adi yake cewa la'alla hikimar da ta sa wannan abin ya zama haka ana cikin zancen yakin Uhud sai aka komo annahu shine تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين يا جماعة الله ما أكيا الكوريجا باين مؤمنين أنهم تيوا سو إذا صبروا إن سكي حقولي واتقوا سكي جسولا الله نصرهم على أعدائهم زي تمكيسو أكان أبو كان جبنس من كان تونا أيكو أوه وخذل الأعداء عنه كما زي واتد يتابد يجي مقام abokan gabansu ya rabu da su dan ya zama cewa musulmi sun ɗaukaka kama fi kauli kamar da Allah madaki ke cewa wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a ai mun karanta wannan thumma qala sanin sai bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum ai shi ma mun karanta wannan duk an hada abin da maganar hakuri da tsoron Allah sai malam sai ide ke cewa fa ka'annan nufusa kai ka ce kamar dai a ce ne annufusa rayukan bayi ishtaqat ila ma'rifati khisal taqwa sun sun cika da shauki suna so su san waɗanne hanyoyi ne waɗanne ɗabi'u ne waɗanne halaye ne za su samun mana takawan nan tunda an ce in mun samu takawa mun yi haƙuri to za mu samu taimakon Allah to muna so mu san wanda hanya ne za mu samu takawa sai a ce to ku bar riba hanya ce ta barin takawa ashe ki hanya ce ta samun takawa da barin abin da yake haram sai kuma ku samu taimakon Allah to shine hikimar da aka shigo da wannan ayar a tsakanin maganar waɗancan ayoyi an fahimci hikimar sai ce allati yahsulu bi an-nasr wato takawa wadda da ita ake samun nasara wal falah da dai nasara ta duniya da lahira da sa'ada fa zakara Allah fi hadhihi al-ayati sai Allah madaukaki a wannan ayoyin ya ambaci ahamma khisalit taqwa dabi'u da halaye na takawa wanda suke haifar da takawa mafi muhimmanci allati idza qama al-abdu biha wanda idan bawa yayi su fa qiyamuhu bi ghayriha min babi aula wa akhra to in zai fi samun damar yayi ma wasu wanda ba wannan ba ma'ana in kai irin wannan to kai wani ma wanda ba wannan ba zaka fi samun karfi saboda gashi ka samu takawa wa yadullu ala ma qulna abinda zai ƙara ƙarfafa abin da muka ambata shine anna Allah zakara lafzat taqwa Allah ya ambaci lafazin taqwa fi hadhihi al-ayati thalatha marrat wannan yana ƙarfafa wannan fassara ku duba ya ayyuhal ladina amanu taqu ya ayyuhal ladina amanu me la ta'kulu riba adhafan mudha'afa sai sai ne wattaqullaha la'allakum tuflihun sai kuma sai wattaqun nar allati u'iddat lil muttaqin u'iddat lil kafirin ku duba ku dai kaga an faɗi wannan takwa din sannan me ya faɗa a gaba wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun to kafin nan dama kuma ya ambaci wannan maganar takwa don haka wannan jerin takwa shi nan ma kawo su yana cewa a marratan mutlaqa wa hiya qawluhu uiddat lil muttaqin can baya kenan wa marrataini muqayyadataini sau biyu kuma ya faɗa aka da kaidi fa qala sai ce wattaqullaha sannan kuma yace wattaqun nar kun ga duk waɗannan ai an faɗi takawa sau nawa sau uku fa qawluhu ta'ala ya ayyuha alladhina amanu to faɗin sa da yace ya ayyuha alladhina amanu kullu ma to musa'i insha Allah za mu dawo kan inda yace fa qawluhu ya ta'ala ya ayyuha alladhina amanu daga nan ne za mu tashi lokaci ya riga kure katba inda za mu iya ƙara komai a muna fata Allah mu dauke ba mu takawa Allah ne santa mu daga dukkan abin da yake tafi da takawa ya sa lalacewar al'amura Allah ya raba mu da riba Allah ya bar mu akan hakuri da dukkan abin da Allah madauki ya haramta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan da'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to